بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والقاتل لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أبدأ بما تؤمر وأعز للمشركين إنا كفيناك المستهزئين اللهم اعتزنا من شر اعدائك وكيد الكائدين ومكر الماكرين وشر الظالمين واسد الهاتفين ونفاق المنافقين وشر الاشرار واعتد المعتدين وتبادل الاعداء برحمتك يا ارحم الراحمين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
قال حدثنا الخليل بن احمد يا الأمم أنك محمد صلى الله عليه وسلم ما cikin babi da yake mana bayani kan maganan umarni da aiki mai kyau da hali da barin mummunan aiki wanda kuma dama Allah ya riga ya faɗa mana cewa mu al'umma ne wanda Allah ya fitar da mu wanda mun fi dukkan al'umma alkai kuntum khayra ummatin mu ne fiyayyen al'umma wanda Allah ya ce mun fi dukkan al'umma wani alheri domin mu muna umarni da aiki mai kyau muna hani da wani mummunan aiki da aka muna cikin wannan babi Allah ya ce kalilin Ahmadu ya yi mana hadisi أحمد الدبيبي دم أحمد الدبيبي حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله أنت عبد الله من حديث
حدثنا سفيان بن مجاهد سفيان دم مجاهد يا من حديث أنس أنس عدي يوم يجد الإمام الشعبي قال سمعت النعمان بن بشر يتي نازل عمانو دم رضي الله بشير تعالى عنه يردم الله تعالى ثبت قريب تعالى من الله يقول يوم عمانو بن بشير ناجي يلا سوى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول yace na ji manzon Allah tsira da yankin Allah tabbata a gare shi yana cewa in ji shi Nu'man ibn Bashir wannan hadisi kuma hadisi ne ingantaccen hadisi kuma hadisi ne wanda yake dauke da rayuwar duniya gaba daya wanda in mutum ya ga wannan hadisi zai zauna lafiya in kuma ba bai ba hadisin ba to zai haɗu da bala'i Allah ya kiyaye idan al'umma sun ji wannan hadisi da manzon Allah ya faɗa to za a zauna lafiya kuma za a zama lafiya amma idan al'umma suka yi watsi da wannan magana na manzon Allah to za a halaka Allah ya kiyaye na'am نزل المداهل في عقوق الله تعالى Allah ya ce wasalin mai ɗaukar lamarin addini wato da sakaci wanda shi kuma Allah da Allah ba da uwan sa bane zai kawo da kai shi ka nuna bala'i to ka taba shi in ka taba hanyar kuɗin shi nan ne za a ci amma duk ka taba lamarin Allah ka saba wa Allah ka aikata abin da Allah ya hana shi a wurin shi ba damuwa ba shi ne almudahi wanda yake yana ɗaukar lamarin addini sakwa-sakwa haka wanda zai ɗaukar lamarin addini da ƙarfi shi in an taɓa shi ne za a ji amma in ba a taɓa shi ba za a zo a zagi Allah a zagi manzon Allah ba abu da ya zage shi ka kuma da zai musulunci in an zagi manzon Allah bai da kurti kisa ne duk wanda man tabbar sun zai kutula duk wanda ya zagi manzon Allah a kashe duk wanda ya zagi annabi a gama da shi amma akwai mutanen da za ka samu idan an taɓa manzon Allah ba da ruwansu ba sai ga har ma suna lebata wanda suka tsaya a kan lamarin abu yanzu kwanakin baya an samu wata tarashi manzon Allah ko ba na cikin hulki ba akwai malamai da yawa wanda ake wasu ganin malamai ne suka fito suka rinka kukan abu saboda neman duniya saboda neman auren gidin masu mulkin duniya da mai mulkin da duniyan wata rana za su rabu da kai za a ɗauke ka ajiya ajiya gaban Allah ila rabbika yawma yajri wa saq za a ɗauke ka ne a kora ka zuwa wurin ubangiji shi ne kabari za a je a ce ka a wurin ba uwa ba uba ba ɗa ba mata ba jika ba kowa kai kaɗai a tashi a barka ba ne ce baka maka ba wanda ya isa ce Allah bari Allah ya saurare ba wanda ya ce Allah yi Allah ya saurare dan aka adamu Allah ya baka dama a duniya ya halice ka Allah zai karaka fasawweka a ajala fi ayi suratin ma sha a rakka Allah ya riga duk abu da ya kamata a rabba da Allah ko a yayi wa lisanan wa tafataini wa hadainahu najdaini duk abin da Allah ya kamata ya mana Allah ya yi mana ya baka ido ya ba ji ya baka harshe ya baka ciki ya ba kafa ya yi maka hannu ya baka hankali ya baka ilimi ya halitta maka rana ga girma a kanka ga wata nan a kanka ga taurari nan ga iska da ke shaƙa ga ruwan sha duk abin da ya kamata Allah ya yi mana Allah ya yi mana da ka in ka mana wani za ka halakar da kanka amma rahu in waliyin wala nasiri ba ka da wani waliyi majibinciki wanda zai zo ya tsare ka ya hana Allah ya maka azaba babu ba ka da wani mataimaki wanda idan za a maka azaba ya je kabari ya hana ce kar a yi maka babu to da haka a cikin mutane akwai masu daukar lamarin addini da sako-sako su in ka taba su za a ji ku amma za ka taba Allah ka taba annabi Muhammadu ka taba lamarin addini ba damuwar su ba suna nan a cikin mutane akwai a malamai akwai a jahirai akwai a masu kuɗi akwai a talakawa akwai a manya akwai a yara akwai a maza akwai a mata in za ka taɓa na wannan addini ka zaki Allah ka zaki manzon Allah ka zaki waliyan Allah ka ci mutuncin bayan Allah ba a kun da ya dame yanzu a cikin mutane ba ko masu cewa don an zaɓi shehu Ibrahim sai ne ko don an zaɓi shehu Ibrahim sai ne sai ne kuwa an ga shi mana girma ko ga mu sai na girma ba Allah ya ce man adali waliya faqad azantuhu bil harb duk wanda yayi gaba da masoyi na waliyi na to ina fara da shi shi ya zamu yi yaki yanzu ba ga yaki ana yi ba bala'in da yake cikin nan amma ne menene to hadisi ne ke fara mana gafiya manzo Allah ya ce
wal wajibu fiha wal yawwa misalin mutumin da yake mai sako-sako a cikin addini da kuma garwajin biya ko da mai afkawa cikin lamarin addini da cikin mutuncin addini da abin da ya ga dama kome walƙa'imu yawwa da kuma wanda yake tsayawa kan lamarin addini duk inda aka taɓa addini baya bari in za ka dake shi ba ruwan shi da kai in ka taɓa Allah za a yi in ka taɓa manzon Allah za a ji ku ma'ana akwai su a malamai da yawa shi ta ga kofin sai shi ba ruwan shi da kai to shugaban wannan kuwa annabi Muhammad yanzu manzon Allah ya zaka taba shi ka zo ka zage shi ka zo ka yi mishi cin mutunci a nan ko kallon ka ma ba zai yi amma in ka taba lamarin Allah za a ji ka da manzon Allah ya na jin mun sha ji cikin tarihin manzon Allah ko ko an harbe shi ma da da dutse a kore shi ya karye jini ya ƙirji duka rigarsa aka turo malaika Jibrilu da malaikar da ke kula da duwatsu gaba daya Allah ce Allah ce a gaishe ka ya Muhammad wannan malaika duk duwatsun da ke duniya alhakin su yana hannunsa ne Allah ce yanzu da shi duk abin da ka ce ayi wa mutanen tsari ba za a musu Allah ya ce Allahumma ahadi qaumi fa innahum la ya'lamu Allah ka sayi mutane na ban fannu bane in su fannu ba su yi wani haka ba amma da Allah mutanen annabi tsoho da suka yi ba ji jiki ba ya ce wanda za ku zar alal arziki ne sai da yaron innaka in tsaro yudullu ibadaka wa la yalidu illa hajira kafara annabi nuhu ya daga hannu yayi addu'a ya ce ya Allah shi ya shi maka abashi a wannan a wannan zamani ƙwaro bai tsira ba tsuntsu bai tsira ba kiyashi bai tsira ba tsutsa bai tsira ba balle mutum da algari wanda kawai suka tsira a wannan zamani wanda Allah ya ce masa ya ruhu lan yi wa mina ne kawai ka illa barka dama ba wanda zai kara imani cikin mutanen ka sai dan wanda suka yi imani cikin tamanin maza arba'in mata arba'in annabi nuhu sai kara tuku yayi ba hamsin yana wa'azi yayin wa'azin su kama shi su bugi duka su jefo da shi a bayan gari sai sanyi a zuba ya buge in ya farfado Allah ya ruhu koma je ka sake wa'azi sai ya ce ka ɗari tara da hamsin amma kwata kwata wa'anda suka yi imani a cikin mutanen annabi duhu kusan tawa ne to ku duba rayuwar manzon Allah shekara ishirin da uku ne yana shan mutane ishirin da uku amma don Allah yanzu ba ya san adadin idittikan musulmin duniya banda wanda suka mutu ma na rayuwa da su kuna haka malamai ma kowa da bai wanda Allah yake bi ta ga wani da ilimi zai iya kasar da duniya gaba daya zai iya kasar da kowa da kowa amma sai ka samu almajiran shi yan kaza wani kuma sai ga an ba shi almajiran shi kansa bai san yawa kana yanzu misali dan kusa kusa maulan ku shehu ibrahim radiyallahu anhu Allah akwai wani taro da ake a kafar nan irin wani fito ka samu dai mutane dandazon mutane ɗan adam tsakanin maza da mata yara da manya ko duka taron nan ba wanda aka ce ya zo a wani kuɗi a mutum ne ya sa kuɗin jiki ya ba da rayuwarsa ya ɗauki iyalansa ya bar garo kowane bala'i ake a wurin zai je saboda ƙaunar ƙaunar mutum ya wani yanzu da suke raye a cikin wani raye yanzu wanda suka san ciwo gaba da gaba suka san shi ido da ido ɗan kaɗan ne kuma yanzu ana zuwa ko ina yawancin masu zuwa wani ciwo ba ko san shi ba za ka Allah yana yin baiwa ga wanda ya ga dama a inda ya ga dama ya kalli kuma ya sa wani hata za ka maza Allah ba abin da sa abin da kawai jawa ba su yi wa manzan Allah ba amma a nan sai ya kunci akwai wanda ya zo bikin ka'aba yana sallah ya yi sujjada sai abu jahalin ya ɗauko ma'aifar raƙumin da ya fara uku ya fara wari yana tsotsa ya zo ya yaba a kan manzon Allah annabi na cikin sujjada manzon Allah bai ɗago ba ina Allahumma alaika bi amrul hisab Allahumma alaika bi afi duwai Allahumma alaika duwani Allahumma alayka duwani Allahumma alayka duwani haka annabi ya rubuta cewa ruwan sai ba da Abdullah ibn Mas'ud ya ka da gudu idan kira sai da Fatima shi wannan ya tarewa ba tazo tana fara ta ce abu akan manzon Allah ta dauko ruwa tana wanke musu gashi amma annabi na cikin su da ko sun kusur da manzon Allah sun kusur da sahabban manzon Allah الذين أخرجوا من ديارهم بغير هدف إلا أن يقولوا ربنا الله أمام ذلك ما يدعو أما إن كتب على الله يزول أشيك لما الله da shi ne a nan manzala ce suna wani misali ce misalin mutumin da yake sako-sako a wurin kula da lamarin addini da mutumin da kuma yake afkawa cikin san mutuncin addini zai yi tsaye daga dama da mutumin da kuma shi kuma yake tsayawa kan lamarin addini hawa hawa nawa kenan hawa uku wannan shi na ubani ne guda biyu ko a yi ko kar a yi ko a yi sallah ko kar a yi sallah ko a yi azumi ko kar a yi azumi ko a shakiya ko kar a sha ko a yi zina in yau ya gana zina ma zai kauce ne mai rufe abin ya ce wa ruwa rai kowa ku zako to ba ruwan shi akwai kowa na suna nan yan ba ruwa na to ko kai daidai ko kai ba daidai ba ba ruwan ku na biyu kuma shi aikin sa ma ke na sabon Allah kullum abu ya aiki kullum zai je nan shi ba ruwan shi da addini alwaƙin fiya kenan to na uku kuma shi ko tsayayye ne kan addini in ga ana abin da ba kyau zai kai ya komo garin ya fita nan sai ya ga an tsaya an mana zai tsaya ya ta faɗa in ta faɗa ne in na nasiha ne kuma ya ta nasiha in na ƙarfi ne a hana da ƙarfi yana da gwamnati a hannu zai tsaya ya sa doka a hana da akwai irin wayannan mutane hawa nawa kenan hawa uku maza da ke nuna wani misalin su na'am kamisalin salatatar rijali yace da misalin mutane uku ne kanu fi safinatin da suka zama to a cikin jirgi ya sa wani jirgin ruwa babban irin jirgin da yake yi wa mutane da kaya din nan kawo irin jirgin da yake yi mota shida ko ya shekara kan ruwa da ɗebo motoci da ɗebo kayayyaki masu tsauni wanda in yi ya dangana da ga- gaba sai an yi wata shida ana fata kaya daga cikin jirgin za ga tireloli ne suke ɗiban kayan suna fita da tireloli saboda ƙarfinsa amma ka ci ikon Allah ko sai dai a kan ruwa kuma yana keta ruwa amma kuma ka ɗauki allura in ka ɗaura a kan ruwan ka sake sai ɗaya sai ya nutse amma kuma ga wannan duk jejen jirgi zai ɗibi mutane da kaya da abubuwan nauyi wanda sai an yi wata shida ana sauke kayan kayan bai ƙare ba ko irin wannan jirgin babban jirgi sai aka abin da suka yi ƙuri'a muje fafizahu manazilahum sai suka raba wato wurin zama suka yi ƙuri'a jirgin yana da hawan sama yana kuma da tsakiya yana kuma da can ƙasa kamar misalin gida hawa hawa hawa yalo ko hawa uku akwai can kololi ko akwai kuma na tsakiya akwai kuma na ƙasa sai aka zo aka yi ƙuri'a aka yi ƙuri'a na ɗaya ya samu wancan gidan sama na biyu ya samu gidan tsakiya na uku ya samu gidan ƙasa to kuma kowa ya sani gidan ƙasa shi ne kusa da ruwa ko shi a jirgin ruwa shi ne kusa da ruwa ba to ba za a yi da ga wani misalin masu saɓon Allah da masu bin umarnin Allah da masu saɓa wa Allah da kuma wanda ba sa yi amma suka zura ido suna kallo ana yi suna da halin su hana amma ba su hana ba. Bari.
wasara li ahadihim a'laha annabi ya ce da haka za ka yi ƙuri'a ɗaya rufu a cikin mutane uku sai ya zama to shi ya samu ainihin gidan sama nan ne wurin zaman sa a cikin jirgin ruwa
wa li ahadihim awsaduha ɗaya kuma shi ya samu tsakiyar jirgin wa li ahadihim asfaluha ɗaya kuma shi ya samu ƙasan jirgin aka sauran a gida nawa gida uku ga wannan a gidan sama na sama wannan kuma yana tsakiya wannan kuma yana can ƙasa kace na aka daga jirgi jirgi ya ruwa ya rausa sai tafiya fa bainama hum kadhalika magana ta to tsakanin suna tsakanin haka jirgi na tafiya mara jirgi ya ɗauke idan barga ba gaban ruwa bayan ruwa damar ruwa hagu ruwa a san mutum da ke tafiya irin wani tuko irin koke kwanan bai samu ruwa ba zai wasawa manyan teku sai a yi wata shida ba gaba a cikin jirgin za a yi bayan gida a cikin za a yi ƙauni a cikin za a yi wanka a cikin za a yi abinci a cikin za a yi sallah a cikin za a kwana a cikin za a wuce sai kana zuwa kamar su Lagos ko Port Harcourt za ka irin wannan jiragen manya manya eh amma
idan akada ahaduhum hujumi manzala ce suna tsakanin wannan hali sai yana gidan sama ɗaya na tsakiya ɗaya na ƙasa to a cikinsu sai na ƙasa sai ya ɗauko ne hujumin sai ya ɗauko gatari a san gatari ko sai ya ɗauko gatari na fa qalu lahu ma turidu sai su wayannan abokan tafiyar da na sama can da na ƙasa na tsakiya da suka ce mafi ɗan uwa me kake nufin za ka yi
ala ana a ahara haram to da Allah da diga me ne ba sawa sawa da ka ce musu malam me za ka yi to ya mala
ala ahara makani da ya ce musu ni na gaji ne idan ina son ruwa farka na ana zamana sai na hawo wurin sama da kunan za ku ga ta tsiro ruwa sannan koma wurin zamana kullum haka ni na gaji ne na yi shawara ne ina so zama huda in keta wurin zamana duk da ruwa ya kusa da ni dan huda gefen da nake kankare فيكون الماء أقرب إلي kaga idan na huda da ke da jirgin kaga ruwa zai zama ya kusa da idan ma kusa da ma shi shi da huda ruwa ko kaga wai wai shi ya zai huda da wahala wani
ويكون فيها مه- مهلان
ma'ana ne jima'i ko إيه؟
ma'ana jima'i ko ويكون فيها مخلاق في makalaki في ya zama wato jakan fata da ɗiban ruwa ومهراج ya zama inda inda ɗiban ruwa sai tura ta wurin zai ɗebo da kuma wurin da ruwan wanka na da ruwan zufa na ina son yi wanka kaga ba zan sha wahala sai na haura ta kuran je ɗebo sannan dawo ba ga ruwan kusa da ni wai wannan shi ne shawarar shi ومهراج Ina zuwa yana faɗa, wani abin da yake zama labari ba wai wannan shi ne na fi tunani shawararsa da yanke nan ina faɗa ma na tsakiya da na sama to
فقال بعضهم to je faɗi wannan magana a nan kuma dabara ya rage wa mai da shirari da to wayannan yan uwarsa zai mutum biyu da ta sama can da na tsakiya a cikin su sai da ya ce
أتركوه ku kyale shi, mu bar shi ya yi abin da yake so. Ita ɗaya.
أبعده الله يعرفه wannan Allah ya nesa da shi wanda ya rage na shi ya dama ko ya hula ko kan ya hula ina na a wuri na eh ya faɗa haka
في حقه ما شاء ai zai huda bangaren haƙƙinsa ne inda ya ga dama ku bar shi ya yi ba ruwan mu in ji ɗayan ke ba na'am وقال بعضهم shashin ɗaya kuma shi wata rasu ta sama kenan ɗaya ce لا ت- لا تدعوه يفر إيه، يحرقنا يفرقنا kar mu bashi ya hura jirgin nan kar mu bashi ya hura wannan jirgi ويهلكنا idan muka bar shi bai huda gaba ɗaya zai halakar da mu ويهلك نفسه kuma zai halakar da kai yana kuma mafi yakin ya huda da zai faru akwai mai jira duka za su tafi akwai mai jira babu babu zai halaka su ma biyun da su halaka sun suka bar shi ya huda to zai ga da shi dan wani ga da shi in ana so a tsira sai su haɗu gaba ɗaya su sauko ƙasan su kama shi da ƙarfin jiya in ma ya kama na duka ya tattace shi su kalalatar da shi su ɗaure shi su karɓe gatar su zai su koyi sai sun yi haka zai tsira kuma za su tsira amma muka ɗauki shawarar nan na farkon da ya ce a bai shi zara wa zai tsira ba mai to jira wannan misali ne manzon Allah yake buga mana wanda kuma halin da suka fi kenan yau ba zai ce ga maka gaba fa in hama utizu ala yadayhi to idan wa'annan abokan tafiya na shi suka ala rike yadayhi hannunsa ala yadihi suka rike hannunsa ba su bar shi ya huda wannan jirgi ba da dawo da najawaza jahu shi ya tsira su ma sun yi ne su ma sun tsira in ji manzon Allah
wa in hama lam ya'khudhu ala yada ala Allah ya yadayhi yi idan kuma Allah sun tsara ne kuma- ba za su kama hannun su ana shi ba halaku wa halaka sun halaka shi ma ya halaka ya tamani
na ba ta bai zo ya tamani zan fani wani ba amfani da biyu ana tafiya a mota irin babban lafiyar su ya tuko mutane kamar mutum arba'in ko hamsin ya tamani ko sai wani ya kuka kuwa ya ce kawo gare mai zambi a zan a fara ba su da ya kamata su yi Ha? ba hana wa wasu ba su kashi wani yawwa su kara ma'ana su jiki ta ce suka domin in suka banci abin da zai faruwa kyau to misali ne manzo Allah yake buga ma wato na masu sabon Allah idan gari aka samu arabi gida biyu akwai yan ba ruwan su abin da ake rinsiya a gari su ba damuwan su bane sun za a yi zo a yi kisan kai yanzu abin da yaran suke yan kodin nan suke yi akwai mutanen da su ba damuwan su bane in ma ya gana yi sai dokta kuma shi jirgin gira bai shigo ba zai yi magana ba akwai wanda kuma za su kai su komo sai sun ga an dakatar da abu haka ne ko to idan aka ce gari gaba ɗaya ana kallo ana saba wa Allah an rasa mai cewa kar a yi an rasa mai hanawa lana in bala'i ya taso akwai wanda zai bari yanzu masu ba da ya zama yanzu duk wani lafiyar zage-zagen mai wani yan Allah a zagi kyau fitani a zagi kyau ibrahim a cikin mutuncin manzon Allah sai Allah ba zai ce so ba Allah mutum zai kawo kowa Allah ba zai yi kaza ba kar ka ce Allah kamar don albarkar Allah Muhammad ba za a ce albarka a wa'ala bai da albarka kuma a kiyama Allah ba zai ce so ba dan da ake ta wannan zage zagen ba don manyan mutum tsaya sun gajirce ba ai da bala'i da za mu shiga Allah kaɗai ya san haka ne ko haka yake da suka tsaya suka gajirce ba ba ga shi mun tsira ba duk da haka ma ga shi ilin da suka laro suka dukaro ba duk da haka ga shi a cikin dan haji haji ga shi ko wala haka ne ana ko magana ka din nan da yazo ba ba ba ba da ka ji ba zo ka da sai ka ji ba wala Rau da gida ba da kudin sai kwana da yunwa. Sai da saura ma zai zo Allah. Da saura ma zai zo Allah. Ana ba wani sarki da ajiro. Ana da wani sarki. Na sarki kamar karatu. Yau kuɗi ya zama talaka, shi kuma talaka ya zama a wasi, a zama fiye da tafiya yana san masu a hanyar shi kare. No cash. Abin masu yana ya kifa mutane. Kai da kuɗinsa, da ya amurka da sai kuskura a waya. Suna da kuɗi dubu ɗari ko dubu ɗari ko kawai sai da lissafi a waya. Amma ka riƙe shi haka tashi. Babu. Ka je kasuwa ga saniya kana kallo ka sai ya kuyi tirki Abdullah da ne ce maka shi ne san wani lissafi ba kawai kashi ke so kai kuma ba kashi haka kana kallo saniya za ka bar sani ka suka wannan a cikin bala'o'in da kuka jawo kanwa ya ga dama musulmi wallahi wallahi wallahi daga bakin manzon Allah shi zan yi zamana ko a cikin kare kana kallo ana abin da shari'a ya ana Allah ya hana manzon Allah ya hana kai la ubali ka kaure kanka to bala'in da zai biyo baya sai kai kukan da ba hawaye yau ya tazakkaru insanu wa an yalahu dhikri yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idhin la yu'adhibu azabahu ahad wa la yusibu ilayhi sa'ahu ahad Allah ya kiyaye wurin da na sani amin da wajibi ne musamman kiyaye musamman iyaye musamman iyaye maza mu sa ido akan gidajen mu sa ido akan matan mu sa ido akan ƴaƴan in kaga ana yin abin da shari'a ya hana kar kai shiru in ka yi shiru kai Allah zai kama kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyya haka manzo Allah ya faɗa dukkan ku masu kiwo ne kuma duka za a tambaye ku akan kiwon da aka ba ku mai iyalai shi kai ya kore ne kuma wani a kan iyalansa mai almajirai kai ya kore ne kuma wani a kan almajiransa da yaran gida masu koyon aiki a ƙasarka kai kai na kore ne kuma wani a kan sun daga sun yi abin da ba daidai ba ka ce abin nan Allah ne ya hada ba kai ne gana ba kai ne Allah sa ka zama kai ne da ne faɗa fa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin wanda kun minkum ummatun يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر اولئك هم المفلحون هذا الله يقول haka jama'a mu zama to masu umarni da abin da Allah ya ce ayi mu zama to masu hali da abin da Allah ya ce a bar yayi kokari ka hada kanka ka san kanka waye abokansa ka san kanka ina yake zama ka san kanka wanda ya sabo da ina ya sabo ina yake kwana amma kar mu zaman to ga ƴaƴa an ba mu ƴaƴa mun kau da kai sai da safin banza ƴaƴa na goma ƴaƴa na ashirin ina da jikoki kaza ina da ƴaƴa mata kaza ina da maza kaza kaza kaza amma ba ka iya hana abin da Allah ya hana ba ka iya cewa su yi abin da Allah ce su yi yanzu misali in an kira abu ba har ka je masallaci kamar ya yara ka suna bacci a gida muna yi jama'a muna yi kana cikin wannan mutum nawa ne zai je masallaci kasa ya yanka gaba
sai dai daya wani wasu sai wani zai son hanyar ranar ya ba wani wasu takura musu akwai da yawa ma idan ya ga yara suna kwallon kafa ko suna wani abu da ba kyau sai su ke buke buke ne sai ya wuce abi ba ruwan shi sai mu duba abokan zaman mu kristoci za da haka suke yi dan zai je to za ga rungumo mai wayan a kafara nan da wannan wannan ko yana jin shi a baya ya yi hannunsa babban kuma yana jin shi a baya suna tafiya zai kai ku inda ya ji ke zuwa ina nuna musu ko da ba na nan ga abin da za ku kala da ma musulmi muna yin haka muna yin haka yanzu ko makarantar kurani din da makarantar allo da wahala ka samu uban da zai ɗauki ɗansa ya kai su wurin malami ta aka rabu kallahu ga yaro ya kawo ajiyar ya ba malamin kuma ya rika koyo yaron kullum duk da ga yaron ba zai zo kwana biyu mara yaron nan yana zuwa don renon wayo don renon wayo kan so rena wa malamai wayo suka aka maka za ba a gan shi ba a tura a kawo mara bawo kare bawo kare mutum yana da yara sun faɗa yi ka wanda ya aka waya ya ina san aka bai zo ba ina ma ya san aka bai zo ba sai ga mutum bai samu an sai je karatun addini ba bai samu an sai je addini ba amma idan aka ce an buɗe sukul to bala'i ya rufe sun karfe shida rabi za a gani ma yaro wanka an shirya shi an sa mashi uniform takalmin da sun ga shi yawo kafarsa akwai wani kakar da ake ake ba su yesu wani kakar eh let's go za a shirya mashi dan ruwan shashi dan abinci shi hada na bare kuma wani ɗan kasa wani wani zai ajiye mashin duk mutane na biyo ke mashin din masu ana hawa wai da kai yaro bukatar Qur'ani bane ba a'a na boko ne wani kuma mota zai haje ana kai yaro makaranta ya ko ba shi da hali to kullum da safe kafin ya tafi zai riko hannun yaro ya kawo shi wurin wurin tita ya ba har kuma ya tafi kuma ya tashi kuma zai zo kuma ko a ina yake zai faɗi zo ɗauki yaron ya dawo da shi gida da an ce takardu nan da za ka cikin shi na rawa zai zo nawa ne fa nawa ne zai biya amma sun rasa ba da Qur'ani ya koyi yaro cewa a kawo naira 20 20 20 suna bayarwa suna bayarwa suna da suna bayarwa hatta malaman ba hatta malaman hatta malaman mu ma aka bi da zama ku damu yaran ku bi boko kana ganin ɗan da bi boko ba ya ya saka bala'i a rayuwar shi to kai da kake biya kudin boko kai boko ne amma ba yake baka ba ba mun ce kar ai boko bane dole ne ai boko yanzu nan dole ne ya rabu su yi su yi boko amma kar mu zo mun dauki qur'ani mun sa shi a baya mun dauko duniya mun sa ta a gaba duniya masifa ne duniya bala'i ne ka ji hudurar fawar bari ya ko إصرى وملكها عن صاحبها مصلوبا فرهها وسرورها لا يدومان wallahi wannan hudubar da ake rena wa ba karamin wa'azi ba in za a fasara maka hudubar nan sai kai kuka duk ga shi gaba ɗaya yanzu mun kauda kai daga alƙur'ani da hadisan manzon Allah yanzu idan ya zo kama karatu zai gane wasu wajen sa'a wanda yake yana karatu a jiji ba lokacin muna karatu akwai wasu ɗarin wani gori ba akwai wasu yana wani fakar magana zauna karatu ki karatu ba abin da ba gaya mana ba sai ce ko da kunnan ku yi haƙuri إذا شئت أن ترك أتوبك راغبا فتقتله هما وتهلكه غما فرد الأولى فإنه من ازداد إذ من زاد حافظه غمه yanzu a suka magana yanzu ba ga cikin wata abu tausayi ba jama'a mu rike alqur'ani mu rike hadisan manzon Allah mu rike abin da Allah ya ce ayi mu bar abin da Allah ya ce mu bar shine zaman lafiyar mu yanzu da inda muke kashe kuɗi a boko nan haka muke kashewa a ciki wallahi wallahi da abin ba haka ba to kama da kai ilimin boko ya taso banda magana boko ba abin da ya sani da Allah ta ina za samu natsuwa a wurin ta ina za samu a ciki a wurin shi ta ina za samu kamala a wurinsa amma kafa ka dauka daga ɗanka ya yi karatun Qur'ani ya sauki al-Qur'ani ka fika ta hannun malamai ya yi furu'a ya yi tauhidi ya karanci fannonin ilimi kuma ka tura shi boko ya je ya karanci boko ya zama to dibdib ga boko ga muhammadiya don Allah zai tabu zai tabu bai tabu ba amma ka bar kanka kawai a hannun a hannun a hannun a hannun turawa daga A sai B sai sai ya iya karantawa ya san tattaure tattaure a kafitar ko? ne farkon aliya umariya adamawa yola idan da kuma yawan akwa ibon koyo ina ko suna biya na fata yi aliya umariya adamawa yola sogboni kowaye ina ko suna biya ikon allah kamar mu Allah ya jarce mu da yaran namu suna dawa daga nan za su koma nan ku ko ina ka juya za ka juya zan amma akwai iyaye da yawa waɗanda ba ruwansu da karatun addini ba ruwansu yaro ya je ko kai ya je kaga yaro a makarantar ya biyo abokansa ne kawai yara suna zuwa da shi ma ya zo amma ba da mu iyayen ba akwai wanda ɗan ya sauke wallahi ya zo ya ce wa ni na gode wallahi ba sai har ko ga Allah yana magana har yanzu har yanzu har yanzu mu ma ya zo ya ce ka ji mana ko mu ma muna fama har yanzu amma idan za a yi bikin yaye dalibai na na boko na kuma da tirbi graduation graduation idan kai kallo daga uwayen dangin uwan sun yi yayi ba ko za mu zo wurin graduation din kaga shi ma shi ma uban shi ma ibo abokai su an zo wurin kuma kafin a zo sai an sa gari da kowa sai ya biya kaza kaza ko sannan kuma a zo wurin kaga a zo a yi tarawar iskanci a yi tarawar banza amma idan an ce yaro ya fi ƙwarari sai da tuwa mana ne a cewa ɗana ban da halin rago a sun manya umar zo kamar iskanci to ɗauka yaran rago mana ba su kwasa a goro ya kwasa yi wacce ya kwasa ta yi ba wata koren da ita ko da ana ji melodi ya kayi overload ya ruwan shi ya yi kira ga hudu sai a hanya ko ke da kuke gani ƴaƴan mu suka fi ƙarfin mu a ga uba yana kallo ɗansa ya fi ƙarfi uwa tana kallo ɗansa ya fi ƙarfin ta yasa kun bashi ya tashi sagarka ba karatun addini bai san karatun addini Zaka dole ne idan an ga ana yin abin da ba kyau a gari in ana so a tsira gashi daga bakin annabi Muhammad dole ne a tsaya manyan gari malaman gari masu hali na gari da kuma samari domin tun da gari dole akwai akwai youth ko akwai youth ba ko a siyasa ba youth ɗan siyasa ne zai ce ba da kuɗi zai ce ba ruwa ya ce gane gane ɗansa haka ne ko gane mai na mata gane da kuma gane youth to gari sai sai ka kuwa dole sai da waɗannan hawa guda uku Zala yanzu kwanaki da suka zaɓe wannan wa kuka nema bayan magana da yan agaji haka jama'a mu tsaya in mun ga ana yin abu abin da ba kyau kar mu kawo da kai wallahi in suka jawo bala'in ba zai salo su kaɗai ba zai haɗa haka mu ba musamman muna yin da magidanta kowa ya kula da gidan shi ya ayyuhal ladina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dalla idza tadaytum ku tsaya kowa ya tsaya ƴaƴan da Allah ya baka ka ga a wani hali yaro ya kwana uwaye abokai wani kaya yake sawa ina yake zuwa kuɗin da ya samu ne yaya aka yi ya samu ka dinga lura da rayuwar ɗanka ka san yaya yake amma kar ka zama kawai tare kan ya kwana a gida bai kwana a gida ba ruwanka ya je masallaci bai je masallaci ba ruwanka ya je wurin wazifa bai je wurin wazifa ba ruwanka to in bala'in ya tashi zuwa sai za ka yi kuka Allah ka kiyaye mu yin kuka amin Bari-
وروي أبي درداء abun da za ki yaro ya ta hadisi رضي الله تعالى عنه yadda Allah ta'ala su tabbata gare shi أنه قال shi ne ya ce لا تأمرن بالمعروف ولا تنهون عن المنكر wannan lamu din nan ko sai ku tsaya ku yi umarni da kyakkyawan aiki ولا تنهون عن kuma sannan ku tsaya المنكر ku yi hani ga barin mummunan aiki أو لسيئن أو لسيئن الله عليكم سلطانا ظالما ko kuma Allah ya tsora muku shugaba sarki ko jagora azzalimi
لا يهل كبيركم ولا يرحم صغيركم wanda baya tausayawa karamin ku zai girmama babban ku. sai zai tara ku ya zazzage ku ba ba ni ba لا تمانع
kuma na ya tara ku ya zage ku a gaban ku wanda suka wuce wata da zage su kuma na ba ni ba zage na godiyo zage ce abin abin da wani kasa kuma na zage sarakunan kasa kuna zaune a gaban ku ya zazzage su kuma da za ku yi shi da ya kawo mana haka Allah ya ce mu yi mun ce ba za mu yi ba Allah ya ce mu bari mun ce ba za mu ci ba ya kamar Allah ya haɗa mu da kare a cikin karnukan eh idza asani man arafani sallallahu alaihi man la ya'rifu fa inda an la astajibu lahu haka Allah ya faɗa idan wanda ya sanni ya saba mun zan tsoro musu wanda bai san da ba ya kallaza mishi ko ya daga hannu ya roƙe ni ba zan amsa masa ba. Kaga a ta addu'a dan banzan wannan in Allah ka halaka shi Allah eh ga shi ina ina sai ba mala. Ka ga shi a TV na wani na wannan nan. Eh wai wai a da wannan wai da sai ka ta ko. Kana ne ka ta ko banza kana ta wani tim abin da ka tim abin da banza shi ko yana ƙara lafiya mala. Bayan da za ka yi da shi. Waye jawo kai ka jawo. Kun ji daga bakin masan Allah.
ويدعون غيركم kuka zama to kun ci umarni da aiki mai kyau kun ci hadi ga barin mummunan aiki to Allah ya ce sai to sai sallaka muku azzalimi shugaba kana amma ko rawa da za a Najeriya ai ya kamata mu mun lahira inda hali ma a ce wala wani hisabi ba domin an ga wala wani hisabi ma na ko ko wani kowa kowa ya san me yake ciki ba hatta kuma ku zuwa da ke da mata ma ya san ana cikin matsala kowa ga wani yan uwa yanzu ba makaranta an tana ka zai samu ilimi an ba ka da kuɗi ya ka zai kama yawon banza ko a gaba za ku rai saboda makarantar ba na gwamnati bai ne na kuɗi ne ba asibitin gwamnati yanzu ga asibitin da kuma gwamnati ne yanzu yaron mu zai je sunan jiya ban je ɗaukan gawar sai da muka aji dubu hamsin da shida الله أكبر ga su ba a yi ba
الله ba su kuma a baya an kashe kuɗi wurin sama da dubu ɗari biyu أكبر to dan Allah in ya samu wanda ba shi da hali ba ba musiba ya zo ba zai rana yawa wannan fara wurin mutane ba su da wani babu ba fanko ba wai babu Ha? ga rasashin ma ga shi nan akwai kyauta ana jiran kuɗin ma ina wutar babu komai a Najeriya zero zero zero zero zero me ya kawo haka maganan gaskiya shi ne abin da Allah yake mu yi ba ma shi sai da ɗaya da muke a cikin mu لا تمانع
abin da Allah yake mu bari mun ki bari sai da ɗaya a cikin mu لا تمانع yanzu ma ko maganan ƙarya ɗin nan da kake gani ƙarya wanda zai ƙarya a cikin taron nan da za ta za a kawo kura ƙarfi a sai duk wanda bai taɓa ƙarya ba ba ta kama shi ba amma wanda ya taɓa yin ƙarya za ta riƙe shi za a kama ma shi لا تمانع ko wani ma لا تمانع ka zo kai yanzu ma wata kila kana yi an ji ma za ka yi za a cikin mutane ko dan ana jira wannan ya kawo labari an yi dariya wannan ma ya kawo sai ya tsaya ya yi su sai in so wani ƙarya don shi ma a ce shi ma ya kawo an yi dace ya yi ƙarya shi ne babban wani mulki na wani sai kuma kiba ga annan ma ga zina ga shaye-shaye kan giyar nan ba wai giyar ƙoƙo na burkutu ne kanan giya ba kun sha bayani ko akwai na kwalba akwai na ƙwaya akwai na ƙulsawa a baki akwai wanda ake dafawa kamar shayi akwai wanda ake morawa a dinga furta ana ana fitar da hayaki ta hanci ta kuma ta baki kuma na akwai wanda kuma ake zuwa wurin wurin masu cewa sanan dukkan yaro da ɗan cewa ta haka ya ɗan huda ya rike da hannu ya zo kenan to anything da mata ta tafi in Allah ya yarda sai sai sai wanda Allah ya kiyaye kana yi wani aiki baka wata ma in ka ku mu baka wata harka ta wanda a cikin malamu mun an taɓa wani malami ta mara ba da kuma da gara kawai je fara sai aiki ma da ana mara ya isa kuma ni kawai wanda kun mun ce wannan ma za mu huka ta Allah ya yi on Allah kai mana gafara Allah kai mana gafara jama'a mu ji tsoron Allah wallahi Allah abun tsoro ne Allah abun tsoro ne ba ji tsoron tayin girma da arziki ba za ku haɗu inda ba girma ba arziki lokacin da kuma ba ba ba dabara ba da za ka yi za a je a arzika a cikin kabari a tashi a farka ba uwa ba uba ba ɗa ba ya ba mata ba sarki ba wa ba ƙani ba dai ba kowa in ka wuce a ta yi wajen wannan mun ci za uku ya tafi wane da wane ne duk ƙarya ne a rasu ga za ta wani cikin jiki da shi ku jawa ta kabarin daga a yi a kai kabarin ko wallahi duk ƙarya ne duk ƙarya ne in da a cikin waɗannan za a kawo misali Allah ta waye ka rika faɗa a cikin waɗanda da gawan tashin hankali wai zai yi in kai a kuntu abin da ake yin nan samun da ido zuwa minti talatin ko awa daya za ka zo gindin tsawon ba kowa sun ajiye su ba abu to waɗannan ne za ka amince da su wanda in ka shiga hannun Allah ba ni iya kwatar ka ko za ka amince da kamar Allah jama'a mu ji tsoron Allah kun ji abin da yake fita daga bakin manzon Allah annabi yace ko dai mu yi umarni da aiki zai kyau mu yi hani ga wannan mummunan aiki ko kuma Allah ya tsora mana suwa gabanni azzalumai su ta kallon zamana ko mun kaga hannu mu roƙe shi yace ba zai ji ba Wai da oke yara kun fala ya kaji kaji daga bakin manzon Allah ya zaɓaɓɓun cikin ku mutane kirki a cikin ku malaman ku kenan ko shugabannin ku tsohofi daga halin tsohofi Allah ko kallon su Allah ba zai fala ta jabu lahum ba zai amsa muku da su kuma Allah ta wani ta sa alaka ibadi anni inni karim bai ni gari ba ko ku ji ne na ga wata da'i ibada ayyuka amma wallahi annabi yace ko tsoro ji Allah Allah ba zai amsa ba kallon su ma Allah ba zai ba wasanzuruna fala yansuruna za su nemi taimako Allah ya taimake su in bala'i ya taso Allah ba zai taimaka muku ba.
wastabdiruna fala gafiru lahum Za su nemi gafaran Allah Allah ba zai gafarta muku ba. Allah ta wani kari amin. Su jama'a mutu wajen da wuri su kuma Allah ya Allah yana son mu. Allah ina son mu. A wani aya ya ce wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai tausayi ne ga bayan sa mu'min. to mun karanta bayan baya an mana bayani akan rahamar Allah ko mun ji irin rahamar da Allah ya zubo mana mun ji irin tausayin da Allah yake mana ku jama'a mu ji tsoron Allah mu tsoraci Allah in ka tsoraci Allah wa mai fitu la ya ji Allah hu makaraja ko ko ya zubo ne ilayen tsola ya tafi zamanin annabi Musa wata rana yana wucewa da ya samu wani tsoho dattijo saboda tsufa har ya yi doro ya daura janjari a san janjari ko? a san janjari? idan yana abin da fari abin nan masu malaman tokin nan suke ɗaurawa eh fada ba su ɗaura wani abu a tsakiya nan ba to shi ne yadda ni ya rawo kashi ne
ya ɗaura haka tsohon ina ina bautan wuta ne har ya yi tsoro a jirgin musa ya kalle shi ya kalle shi ya ga kusa da shi sannu baba ya ɗaga ido ya ce yawa yaro shi baba shekarar ka nawa kana bauta ma wannan wuta ita yaro shekara na ɗari hudu da tasirin a cikin ɗari biyar ba ba goma ina bauta wa wuta to baba yanzu wannan wutar da karke din nan zai amfane ka a rayuwa ba ai ya kamata yanzu ka rabu da kowa ka dawo wurin Allah wanda ya halicce ka ya halicce sama ya halicce ƙasa ya dinga wuce da sabon abubuwa na halitta ido yaro sun suna ƙarami ake wutan wannan wuta kana ga ubangijin naka in ya rabu da wannan wuta na dawo wurin shi zai kalle ni ita a guje baba zai kalle ka ita mai rafara ita ka ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna musa rasulullah ko wannan ya fara yana fara sai Allah ya saka masa hasken imani sai shi farin ciki ya kama shi saboda farin ciki ya faɗi ya kuma kafin ka ce wani abu ya koma ga Allah annabi Musa ya ce ya ubangare yana wannan da Allah ba ta ji da annabi Musa ya Allah wannan bawa naka a wani hali yake Allah ya ce Musa kalman da ya yi nan la ilaha illallah din nan na ba shi sirri a aljanna dubu saba'in kowane sirri akwai gida dubu saba'in kowane gida akwai ɗaki falo ɗaki dubu saba'in falo ma dubu saba'in Allahu akbar kowane falo akwai gado dubu saba'in kowane gado akwai ɗan mata na aljanna dubu saba'in a kalmar la ilaha illallah guda ɗaya misali fa ina mu al'umma manzon Allah Sallallahu alaihi wa ina mu wanda Allah ya wani fadala da yawa Allah ya fifita mu da abubuwa da yawa da yawa da yawa wa in ta mutu ni matallahi Na ce wasu fa.
za su rusuwa akwai zamanin maliku bin dinar babban malami ne to sai akwai wasu mutane dan uwa guda biyu da wa da gani suna bautan wuta shi babban shekarar shi saba'in da uku yana bauta ma wuta shi kuma karamin shekarar shi talatin da biyar yana bauta ma wuta suna tare kuma suna da kuɗi suna da hali kasan Allah in ya ga dama sai baka abu da ya ga dama wannan sai karamin sai ce yaya gaskiya ya kamata mu yi tunani ni da kai ba mu da abin bauta sai wuta ya kamata mu gwada wutan nan mu gani in ya kora mu to mun san ba zai mana amfani ba balle a lahira in ko bai kora mu ba sai ku cigaba da bauta masa sai ba mutu ya za a yi sai ya san da kai ne babba ka fara sa hannunka sai babba ya ce ai ba za a yi haka ba
Yau, ai ko abin da zuwa kawo za mu ci sai kike fara ji ka kai ne karami yau, da aka fara sa hannunka suka rufe don wutar karamin ya tura hannu yana turawa sai wuta ya kori su ja da ba yaya gaskiya ni ba zan ci gaba da wata wannan wannan abun ba yanzu man ke ya kora ni idan muka fi lahira haka ni ni na daina babban ya ce ni kan sai na mutu a kai karamin ya kwashi gidanansa kuma a lokacin a a- a rayuwar da suke yi babban shi ne mai gudun shi karamin ba shi da komai sai ya kwashi iyalansa sai ya tafi kofar gidan malik kudi jira ta same shi yana wa'azi ta wannan guda hudun nan na ce wasu.
an taru jama'a sai ya shigo ta same shi ya bar iyalan haka a gefe na zo wurin ka ne ni ne wani ka ji ka ji ka ji tsakanin yana da uwana to ni na zo wurin ka ina so ka nakalta min kalmar shahada zan musulunta malikun dinar ya ya ya ya faɗa kalmar shahada ya musulunta sai ce to ka zauna zan ci magana da jama'a a tara maka ɗan abin da zaka ci sai ce ni ba da haka na musulunta ba Allahu akbar.
na yi musulunci ne saboda Allah ba na zo don a tara min wani abu bane Ya salam.
ni dai ka taimake ni da addu'a shi na bayan gama wa'azi sai ya wuce yaransa yana da mata ɗaya da yara uku sai kusa da garin sai samu kango haka irin gidan ya rubuce din nan ba kowa sai ya zuba iyalin a wurin abin ya faru ran ran talata da dare gari ya waye laraba ta ce mai gida haka za mu zauna ga yaran nan ba abu da za mu ci ka fita kasuwa wani kila ka samu dan wani abu don mu samu abu da za mu ci sai mutum safe ya je kasuwa ya yi yawo ya yi yawo ko wata kuma ba ba wanda ya bashi ya ga azahar ta yi sai da masallaci ya sallar azahar ya ci gaba da nafila har la'asar aka yi la'asar da shi ya zauna a masallaci kusan ba nafila bayan la'asar aka yi magaruba ya ci gaba da nafila aka yi sallar isha bai dawo ba sai can dare sai dawo ta ce ka dawo ya ce bai ka samu ya haƙuri wanda da mutu aiki ya sai ya haƙuri sai gobe zai biya shi sai ya yi dabara ka san ƙarya ba shawo akwai da sai a yi wani ka aiki ƙarya wuri uku na farko an za a yi yaƙi tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba shari'a ya baka damar kai ƙarya don a samu nasara misali an shirya an ce goma sha biyu za a kai hari ka ce ka zaga a ce ku yi bacin ba za a kawo haji ba sai gobe da sabon karfe takwas na safe kaga abokan gaba na za su yi ne za su yi baccin su take ko kaga suna wannan halin sai a zo kawai a kurkuce su kayi ƙarya Allah zai baka la na biyu mutane guda biyu suna gaba an yi an yi a shirya sun yi ko mata da miji ko aboki da aboki ko ɗan uwa da ɗan uwa yana faruwa ko yana faruwa yanzu a kare miji miji zai zai fada wa naibi naibi zai gama sauki ayar jira da hadisi ta ce wallahi ba zan koma ba liman ya zo ba ta koma ba amma an zai fada wa wanda ya kuɗi a garin ku da ya aika ya ce kuɗin na karanta ta wata an kuma da gudu sai ya yi an ce na ya je tinki liman ma ya zo tinki الذي يتقي والله صلى الله عليه وسلم تقدر تساوي فرض الحياة تقول عجبي ما تبغى أجر ستة أنا أمر أدورنا to idan tsakanin dan uwa da dan uwa ko ko kuma aboki da aboki suna gaba an baka dama kai gayya don gyara tsakanin ku ka samu wannan ka ce wanda ne turo ka ya ce ya ba girman Allah ya wa darajar manzon Allah shi ya tuba ya yi laifi ya ce miki magana ne da ƙari da shi ya kuro da shi ya kuro ya ce baya shi sai ya kowa wurin wancan shi ba ka ce wani ya kuro ka shi ba ka faɗa wancan abin da faɗa ma wannan har ba ka faɗa hanya sai ne salama ya ko salama ka ga faɗa ya ƙari da kai aka shirya ƙarya tsoron uku tsakanin ka da matarka shari'a ya baka damar kai ƙarya amma fa kai yawa amma da goyon wa ko aure kake yi ma in baka ara kaya wala wala ka aure ta za ka je gida ka je ka kafaran mota ko ka je ka faran gaba na bayarwa ba na je kano na za a kano har shago a kake da shi shago na ba da ba da aron kayan ma wuri har akwati suna bayarwa ta suka akwati da kaya a kawo gidan amarya amma da sa'adin an gama biki zai san yadda zai yi saka kayan shi ke mai musu wala fa ba ran da ba yi shi na sai ya ce misali kun yi fara matanka kai kai taki kai kudin da kamar taki ka san kudi daga zai ka haro an dubu ɗari biyar ko miliyan ɗaya kai ko kana ɗan dubu goma ko dubu biyar sai ka zo cikin daji ka zauna a gefe ka kwanta wannan kudin miliyan ɗaya ka kwance ka rinka lissafin ten ten thousand kana ɗaukar waya alhaji ya mutu lagos ko magana harkar na kai na nawa ne kace ne miliyan saba'in da biyar ko haka ne to bar sai ka sai ka rubuta ta ka ɗaukar waya ya kira wani maganan matsalan nan miliyan goma ne ko ka zai lissafin ƙarya ba sai ka tana yi tana hararka tana ɗan kallon kudin idan ka zama lissafi sai ka ɗauko ɗan dubu goma sannan sai ka ce an wa wannan jiya ɗan sai wani abu Allah ya kawo buɗi mun samu harka ya buɗe sai ka tattara wannan kuɗin sai ka bayar wa da sai ka tabo hannu to sai ya ce mana wallahi tana dawowa sai ce gida za ka yi wanka ne ka ji munafuka kuɗi za ka shari'a nan shari'a ya yadda ta yi ƙarya don zama da kirari a baka yin yawa to sai ce maka wanda namiji aiki ya ce sai gobe zai ji aiki kuma wasu kwana haka da yunwa ranar alhalin ke rago gari ya waye ta ce mai gida to sai ka sake fita goma gani sai ana fita ya kewaya ya kewaya ko ta koma wanda ya bari ya ga rana ya yi azahar ta yi sai koma masallaci ya ci gaba da abu da ya yi jiya nan ma har dare har suka yi bacci iyalan bai dawo sai kan dare da ya zo sai shiga a koye ya kwanta a gefe ba ta farka wata da asuba ta kai shi a kwace da gida yau ma haka ya kuri me abun da ya ce sai dai sai dai yau ne ba shi haka wani gari juma'a ko ranar juma'a ya je kasuwa ya je kewaya kewaya ba bai samu komai ba sai ya wuce masallacin juma'a ya je juma'a sai na fara raka biyu ya daga hannu sai na ubangiji ni ko zan mutu da yunwa ba zan kafa sai maka ya ubangiji ina kamun kawa kaga da wani abu samun wani kare da dan uwana ka ba shi abin duniya da iyalansa ni kuma ga iyali na da yayana ba wani komai ya Allah ba ina tsoron kaina bane ina tsoron iyalai na kan su koma addinin dan uwana ya Allah kaga wannan da muke ciki eh addu'a ya shafa sai kwanta a masallaci bayan asar kaɗan matar ta ji an yi salama kofar gida ta leko ta ga wani saurayi da ke kyawa haka sai ce mata ina mai gidan ta ce mai gida ba yana ya tafi kasuwa ta ce to idan ya dawo ga saƙo zai kawo da ka haka ce ga saƙo ce wanda ya yi miki aiki sai karan jiya da jiya da yau nan sai jiya suka jiya ce ga kuɗin a bashi dinari dubu goma ne dinari dubu goma ala dubu ishirin da shida sau hudu nawa ne ya dubu ishirin da shida sau hudu akwai masu waya a nan sau hudu nawa ne ya dubu ishirin da biyar sau hudu ba dubu ɗari da nama to ga dubu ɗaya sau hudu dubu ɗari da hudu ka buga wani dubu ɗari da hudu sau dubu goma. Ka buga wani haka. Amma na ba da aiki. Dubu ɗari da shida da man da hudu ne sau dubu goma. Ha? Kuɗin na da yawa. Miliyan ɗari da hudu. Miliyan ɗari abin da ya ba matar shi ko mai gidan yana masallaci har rana aka yi maka ruwa rana ya faɗi aka yi maka ruwa aka yi isa sai can dare mana kawon Allah sai kawo hanyar gida ya ga ya kusa sai tsuguna ya ɗibiya shi ya zuba a hannun rigar shi ya riƙe kamar ya riƙo gari ya kwanta ta ba haka wai dalilin isa sun gan shi haka hankalin su ya kwanta. Ita ko matar da aka bata wannan kuɗi ta duba ta dinari ne ina canji dubu goma ta cire kwaya ɗaya a ciki ta je kasuwa ta kai wurin yan canji masu canjin kuɗi mai canji ya karɓi kuɗi nari ya duba ya tura ya tura ya ce bai wani Allah sai mutum ne ko abin a zata ta ji mutum ce wannan kuɗin daga ina suka sa su ce wallahi kaji kaji abin da ya faru mijina ne ga abin da ya faru ga sai ce mata zarfiya mutu gaskiya wannan kudin ba irin kudin duniya ba ne. Dinari ma na musamman ne, da haka zan ba ki dinari dubu a bakin wannan guda ɗaya. Da haka ina so ni ma ki raɗanta min addinin mutunci nan. Ta gaya mata kalmar shahada ya musulunta. Canja wannan kudi dinari dubu ne ba da ta ɗauki ɗaya aka canza mata ta ji ta sayi nama ta sayi kifi ta sayi kayan abinci kaya na tsawon abinci mara ta koma gida dama gwanan abinci ne ka san mace in za a wata kira mata kama mutum ki mara ki kira ki ki mara Allah in ka san ki rike da gida ba a ki zama fafe wurin kirki in mutum ki zama malam ya sa noma ki ji ya ce kai uwar gida wannan kirki haka to ya shiga halin ki duk da yin wa wai kuma ta da ya dawo amma wani ya zo ya sa hannu a abinci ya ce ya haɗa duka to kin kiji fawo kin yi handball zai wahala kuma ya ƙara sauran to ta shirya abinci to shi ne wannan mai gida yana dawowa tun da gare su sai fara jin ƙarfin abinci na dukan shi ma a'a an yi nan gidan ne ko nake nake kuwa sai ka je wurin ne ya zo masu koba ya leka sai ya ga sun ci abincin ƴaƴan har sun yi bacci ita ma tana bacci da ya ga haka sai ya ajiye wannan wannan ƙasar da ya ɗibo ɗin nan sai ya ajiye shi a inda sai ya faɗi ya yi sujada ya yi wa Allah godiya sai wa Allah godiya ya taso ya zo wurin matar sai ta ce ta hankali ta buɗe ido sai mata me ya faru ce kaji kaji kaji bayan tafiyan ga abin da ya faru na je kasuwa kasuwar ma ga abin da ya faru har ne canji ma ya mutunta a ruwa sai ƙara faɗuwa yawa Allah su jira saboda farki hau ganin yan kwallo suka su kwallo da suke yi ɗan kwallo ma ya su jira ba ne irin wannan yi ba to akwai abin da ka cewa su su kuɗi in suka sun mara wasu su ta ga farki to kai faɗi kan sujada ga Allah ba ihu ba misali matar da tana da ciki baka taɓa haihuwa ba ka da wani kuɗa ce barka mu barka barka ne ba mun samu ƙaruwa matar da ta haihu ɗan namiji amma sai sun miji da shi na ta za a haihu ne ka zo a yi ba namiji ana so ka faɗi kan sujada sannan sai ta masa mai gida wancan abin da ka kamar ka zo ta kusurin ne a ciki ta ce nuna wata ta kuma ta gani tana buɗewa ta ta gari ne a Allah ya canza ƙasar ya zama gari kuma ya kawo masa tsoron Allah ya bi Allah don Allah ya rabu da wani Allah don Allah mu jama'a mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah duk abin da Allah ya ce mu bari yi kokari mu bari ko mu al'umma manzon Allah mu da Allah ba annabi Musa ya taɓa samun jama'ar shi a gindin wasu lokacin haka suna ibada sai ce musu ku ku suwaye suka ce mu al'umman kare shekarunmu talatin da biyar muna cin Allah da ranar azumi da tara kuma sallah abincinmu haƙuri tufafinmu haƙuri ba mu da wani abinci daga yayi tafe sai ruwan sama jirgin ta suka a wannan shekaru Allah ta masa Musa har wayannan abu na bayina ba sun bauta ba ma nan bauta amma akwai al'umman habibi na masoyi na Annabi Muhammad na ba su wata rana sunanta Juma'a na fara raka'a biyu da al'umman Annabi zai yi ranar Juma'a a Juma'a na fara raka'a biyu ya fi duk ibadan waɗannan al'umma na zama da Allah tun mai Allah ya wada wannan yanzu ga tuma a mutane ba sa zuwa wani ba zai ce wata ne wani akan bambari ba sai ya zauka wani wuce ya duka sai ga ya haka kama yana Allah Allah kawai a buga raka abi da ba shi to ka jan tuma da wuri raka abiyun nan ya fi ibadar shekaru talatin da biyar wanda aka yi da ranar azumi da kuma sallah na al'umma na Musa sai Musa ya ce ya ubangiji ina roƙoka bani wannan rana juma'a mana Allah ya ce Musa ina ba na ka bane kai mun ba ka asaba annabi Isa mun ba shi lahadi annabi Zakariya mun ba shi talata annabi Ibrahim mun ba shi kai annabi Ibrahim mun ba shi litini Zakariya mun ba shi talata larawa ko mun ba annabi Yahaya al'aqaruna alhamis ko mun ba annabi Adam juma'a na hadisi na ne masoyi na Allah Muhammad to duka wannan don wa Allah ya mana amma duk da wannan duk da wannan duk da wannan sai ka samu wani ya ija ta tsoka Allah kai mana kariya da ba wani tsoron Allah Allah nan is no father, no mother, no son, no mate, no daughter, no brother, no sister. No, no, din suna da yawa. Ba shi da kowa ba shi da uba, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu wa lam yakul lahu wa lam yakul lahu kufu'an ahad zama ka lafiya da Allah innal ladina amanu wa amilu salihati ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun zama ka lafiya da Allah kenan ka bi abin da yake kai kai abin da kuma yake ka bari ka bari ba ruwan shi da kyawunka ba ruwan shi da muninka ba ruwan shi da tsawonka ba ruwan shi da gajartar ka ko shi baka kora baka ba ruwan shi da kuɗi ko talauci ba ruwan ana da komai inna akramakum inda Allahi atqakum inna Allaha la yanzuru ila suwarikum wa la ila ajsamikum wa la yanzuru ila ulubikum abin da Allah yake dubawa zuciyarka Allah yake dubawa in ka je lahira ba a tambaya ka kai da kuɗi ne a'a talaka ne malami ne jahili ne ba a tambaya ka imani ake tambaya ka yayi tsoron Allah ka kana yanzu a makabartar nan in ka zo makabarta kana gane wannan kabarin mai kuɗi ne ko wannan kabarin mai talaka ne ko wannan kabarin mutu ce ko kabarin namiji ne babu wannan kabarin mahaukaci ne a'a na mai hankali ne in dai ba kamar kabarin manyan bayan Allah da ake musu alama ko in ba kamar wa'annan ba sai abin da mutum sati biyu yawa ta zaro ka rasa ma ina ne ya ishe ku wa'azi mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah mu ji tsoron Allah kar ka da lokaci ai ga malam wani ma iya ina yi kaza ina ruwanka da malam wani ina ruwanka Allah shi yake ka bari ba malam ba shi yake ka yi ba malam ba kabarin malam da wun naka ne kamar ina iyayenmu kuna yana ina kakanninmu kuna yana ina ƴan uwanmu ina ƴaƴanmu ina matanmu ina sarkanmu ina sarakunanmu ina shugabanninmu duk gidajen garin nan ina masu gidajen duk gidajen garin a yanzu yanzu wannan gidan yana ne gidan nan gaba wannan gidan yana ne gidan wayannan kwanakin bayan muna zaune a nan wata mata to ta gaishe muka amsa sannan ku ya muka ce sannu gida Allah Ibrahim Shehu yana nan muka ce Ibrahim Shehu kuma iya ai ai da mutuwa Imam Malam Musa yana nan muka ce ai da da mutuwa na azur ko yana nan sai da shi su alaji al'asawwa su alaji ari wannan ma ba san su ba. To yanzu gidajen garin nan gaba shi ne ba masu shi. Sai ɗaya ɗaya ma wasu ma sun tafi lahira. Ko a gaba ne? Sai jikoki wani gidan ma ya fita a hannun ɗayan da jikoki ya koma hannun wani da zan. To jama'a ko wannan kaɗai bai ishe mu wa'azi ba. Da kai za a je makabarta a kai wannan gobe a je da kai akwai wannan jiji aje akwai wannan kusa mai zai faru kai ba kai to mu ga wani za kai mu da rago malam فبعد ركوب الأفراد في أجماد بين آلاف الرجال إلى قبر يغادر فيه فردا نعى عن أقربيه وأم موالي تولى عن قروءته وولى ولم تهجبه أسرة المنال إلا الظهر kaga wajen kaga wata sadawar kaga wata abu da za ka yi sai a hance ka a saman makara a wuyan mazaje ana miƙe ƙenya da kai wannan sun gaji su miƙa ma waɗannan in sun gaji su miƙa ma waɗannan ina za a je ila kabari ko ba ka jin na kuka san ila kabari ko ina kenan a maharamu ila kabari kabari ko ina an je za a yi yugatar fihi fatar za a tura ka a tashi a kai kai za a barka na an akara fihi a lokacin kayi nisa da makwabta ka ƴaƴanka da matanka duk ihun nan na ƙarya ne kowa na zama sai ga kowa kowa ya kama hanyar hannu gida kowa za a zo kuma a yi ta ba gari kashi jinsi an gama kuma kwana kwana uku a kira a zo a taro a yi addu'a kwana uku a zo a yi addu'a wata ɗaya ko gaji ana hana rabon gado za a zo a raba lizzakar yusuf hazzul kunsa yayi namiji a ba shi rabo biyu mace a ba ta rabo ɗaya inda za ka dawo duniya a lokacin ba ka da komai dama ka zo duniya ba ka da komai kuma za ka kowa ne ba ka da komai ka zo duniya tsarara kana zuwa za a fara kawo da riga ko in ka mutu ma haka za a maka a ɗaura ma kwanjin ne a sa maka riga no polish no aiki in an gama kuma a sa ka a cikin wata wata daga wata wajiya a ɗaure ka sannan ɗauka a sa a makara a ce matan zo ku musu kallon ƙarshe ƴaƴa zo ku musu kallon ƙarshe kowa in zo yana matsa idanu yana haka na ƙarya ana gamawa a ɗauke ka kuma a zo a aske in mutum mai bin Allah ne liwa ina Allahumma innahu abtuka wa qul abtuka wa qul amratuka anta kaza kaza suna ce amin amin liman amin maza a kawo mana shi gida rahama Allah ta fasa ma kan in ko fasiki ne mai cewa an same mu an hana masa ruwa an hana masa ruwa malamai sun dame mu kawai sun hana masa cewa sun hana masa ruwa je ka zuwa ya taba sani idan an zo an aske ka liman na wani Allahu wa innahu abduka wa qul amatuka wa qul kaza kaza malaiku suna ce liman ka daina wahala Allah ka fara mu ji haka ya ce ƙarya ne ya ce waye je ya gani an damu mutane ku kawo wani la ilaha illallah kuma ba ta da kuma wala ta da kuma dole ne kahara wallahi ati warkan wallahi da ne nashi da kaga dai karkan ko ba ka jin larabci kan karkan kai ba lafiya Allah ya wani gafara Allah ya wani gafara dan uwa ku ji tsoron Allah ku tura gashi a gaban mu yau ma muka wata jiro da ta zo kai dan mu ne muna muna zubar da hawaye haka muka sa shi a kabari yaro karin ke san ko shekara bakwai ya tafi muka wata mata ita kuma ita ma ga ta nan ta bar mijin ta bar yaran ita ma ta tafi wata rana haka mu ma za a kai kuma a tashi kuma a bar har ka sa wani kai ba za ka mutu ba har ka mutu kanka wani za ka mutu wallahi wallahi za ka mutu ina annabi muhammadu ka kai annabi a wurin Allah ne ka kai annabi ne innaka mayyitu wa innahum mayyitu afa in mutta fa hum khaliduna in kai ka mutu a kowane da wani ina annabi adam ina annabi nuhu ina annabi ibrahim ina su annabi musa ina su annabi nuhu ina su annabi shu'aibu ina shugaban halitta a matsiyata kuma ila fir'auna fa qala ana rabbukum ya ce shi Allah ma shi ne babba ila fir'auna yake ila hamana ila namarutu ila qaruna ila bukta nasar a garukun nan ai kasan wani da kafiri ne da da sabon Allah ila yake to dala mu da wannan jama'a mu ji tsoron Allah duk abin da Allah ya umarci cewa mu aikata mu yi kokari mu aikata abin da Allah ya hana cewa mu bari mu yi kokari mu bari alhamdulillah za mu ajiye nan gobe idan Allah ya kai mu za mu dora gaba insha Allah ga shi kullum azumin nan kaman kaman wasa yau ga shi muna goma sha biyu yau daren sha uku Allah na fula raka a biyu ne yau kan uwa ba wahala haka kullum kuka fari ko raka a biyu ne fari na yau biki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina as-sirata al-mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والقاتل لما أسرق ناصر الأبدلة والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق تدبير الجار العظيم أقوى دواء العافية شيخ مالا مالي ألا بات العافية شيخ مالا الذي ألا بات العافية وشغالين غنغري فيما ألا بات العافية sauran marasa lafiya ku gida asibiti Allah ya ba su lafiya kuma su amfani mu ga addini subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين